رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك ينبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابة أتي قبل كراتم من تاريخ منظم الله annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa salam wanda fadilatu Sheikh Safi Rahman Al-Mubarakuri ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu tashi darasi na talatin da bakwai. Na, a ɓangaren asiratul ijmaliyya ƙarlar nuhuwa, tarihin annabi a dunkule kafin annabci, ko yanayi ko halaye na manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a dunkule kafin annabci. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات النبي أكثر يا هذا أفرق تاشن وفي الهير أنقرور متاني درجو دي دبن دبن duk abin da yake daraja ko martaba manzo Allah ya yi kokari ya hada wannan yayi adoptive abin da bai da kyau manzo Allah ya kauce وكان طرابا رافعا النبي كمن أدوني نكايا مدوككي من الفكر الصائب daga ainihin tunani daidaitacce nazari sadir da kuma gani ko dubi wanda yake mai saiti wanala hazzan wafiran annabi ya samu kaso mai yawa min husnil fitna na ainihin kyawun wato ainihin ko hasanil fitna kyawu na ainihin tunani wa asalatil fikra da kuma tushe na ainihin fikra shi ma tunani ne wa sadadil wasilati wal hada da dacewa wajen hanya da manufa wa kana yasaminu bi samtihi tawil annabi yana neman taimako da ainihin shirinsa mai tsawo ala kulli ta'ammul a bisa tsawon nazari wa idmanil fikra da dawwamar da tunani mai kyau wa fikanatil haq da kuma karkata zuwa ga gaskiya wa qala bi aqlihi al kuma annabi ya hanga da hankalinsa tsaftatacce wa fitratihi safiya da ainihin fitra ko kuma aqidarsa tatacciya صحائف الحياة شافك ما صيوا نريوا وشؤون النار لشأنين متاني وأهوال الجماعات لهالين جماعة دبندبة فعاف ما سواها من قرافة النبي يكوتي ما بندك قوما باينتا نعينهم قرافة نجاهلية واندبيد توشي ونأى عنها ييني ساقبرم أبندب كداتي با معاشر الناس على بصيرة sannan kuma ya yi mu'ashara ko mu'amala da mutane ala basiratin min amrihi wa amrihim a bisa basira na ainihin al'amarinsa da nasu kuma waje da hasanan sharakafi to abinda annabi ya samu mai kyau ne to zai yi musharaka kamar yadda muka gani tunda an yi helpful fudul tare da annabi an yi harful fijar tare da annabi abubuwa da yawa ga azumin ashura ya samu suna yi shi ma sai ya ɗauka yana yi saboda ya mutum ya rinka dan zama da yunwa wani lokaci cikinsa ba komai kan sa ke yi nazari ko shi zai ta sa mutum ya yi bacci ne ya rinka mantawa da abubuwa ya sa ba a son mutum ya yawaita cin abin na abinci ko yaushe cin abinci to idan ƙoshi ya yi maka yawa to rashin tunani ma zai maka yawa wala yana daga cikin hikiman yin azumi sawa'un na farilla ne ko na nafila na wa illa idan ba haka ba idan annabi ya ga abu bai da kyau to ada ila atlatihi ko uzlatihi al-atida annabi yakan koma zuwa ga keɓantansa wanda yake dawwamemme dama shi ba ya shiga hayaniyar mutane in ka ga annabi ya shiga cikin al'amarin mutane to abu na da kyau ne in bai da kyau ba zai shiga ba fa kana la yakrabu al-khamra annabi ba ya kan giya annabi bai taba kan giya ba duk da kasancewa zamanin jahiliya kun ga giya ba haramun bane kuma giya ba ta da muni sosai da musulunci ya zo ma sai da ya yi bayani ya ce a cikinta akwai amfani ga mutane sai dai kuma illanta ta fi amfanin yawa ya sa musulunci ya haramta giya gaba daya to annabi baya kan giya wala ya kulu ma zubiha ala nusuf kuma annabi baya cin abin da aka yanka saboda gumaka saboda ya san ba don Allah aka yanka ba eh kaga yana kauce ma waɗannan abubuwa duk ko mafiya yawan abincin sun da ai tafarrubi da abin yanka za a kai gaban gunki eh gunki kamar yadda muka karanta asanam awil wasat ko tarin ƙasa ne ko dutse wani iri suka canfa shi to suka maishe shi Allah ba wai sai gunkin da aka sassaka shi ba ai kamar mutane ne da yawa waɗanda suke wajen duwatsu za a ga Allah ta'ala ya halitta wani dutse haka a murɗe to sai mutane su yi amanna da shi akan wani abu in mutum yana da damuwa zai je wajen dutse tunda ya zo a murɗe ba kamar sauran duwatsu ba da haka da haka mutane da yawa suke kirka eh in an ga wani abu wanda ba kasafai ake ganinsa ba to sai a dauke shi da muhimmanci a nauka ko yana da wani tasiri eh alhali kuma Allah ta'ala yana gwada ayoyinsa ne a duniya wala ya'duru lil awtani ida kuma annabi baya halattan idi na gumaka duk idin da za a yi na gumaka baya halarta bala itifala ko taro ko idi eh ya za duk abin da yake a kawo shi a musulunci ba musulunci bane to a kauce maza abin da muka sani idi a musulunci imma idin azumi sallan azumi imma na sallan lafiya sai kuma taron da ake a arfa sai kuma na ranar juma'a to sai dai sauran kansu salawat wannan kuma kaga bai kai sauran ba bal kana min awwali nashatihi a'a annabi ya kasance a farkon takin sa nasiran min hadhihi al-ma'budat al-batila yana mai gudu yana mai kaucewa yana mai tserewa gabarin waɗannan ababen bauta na shirme sawa'un kana watanan aw sanaman hatta lam yakun shay'un afdada ilayhi minha har ya kasance babu wani abu wanda annabi yake kyama kaman wannan an ce wata rana suna da wafi da yaron gidansa zai da bin harisa suka zo gunkin usaf da na'ila zai da ya shafa ya ce karka sake ya ce kabari ya kuma kafin su sake zagayowa ya ce ba zai sake gani tun wannan hannun da gaske ne ko ba da gaske ba wannan ba kafin annabci da manzanci ne duka sake zuwa da zai da bin harisa ya ga annabi yana kallon sa sai sake kafa gunki shine annabi ya ce masa ba na ce maka ka bari ba kar ka sake kuma lokacin jahiliya ne eh tunda ba fara saukar da wahayi ya kago da illan waɗannan abubuwa ba amma tunaninsa da nazarinsa ya gwada masa cewa akwai gyara akwai matsala wa hatta kana la yasiru ala سماء الحلف بالله والأخرى har ya kasance annabi baya haƙuri idan ya ji an yi rantsuwa da lata da uzza sai an yi rantsuwa an ce billah na rantse da lata wal uzza na rantse da uzza suna daga cikin manya-manyan gumaka kamar yadda makaranta a can baya to maza Allah yakan ji hankalinsa ya tashi kaga kenan kafin annabci da manzanci annabi yana kyaman abubuwan da basu dace ba don saboda ba a rantsuwa sai da Allah eh kamar mu ne a zamanin mu abin na nan Najeriya a da ana rantsuwa da sarakuna ko ko da rawanin babban sarki wani ma zai yi rantsuwa da kabarin babansa ko na kakansa to duk shirme ne da wannan babban rawanin da karami da sarki babba da karami da kabarin baba ne ko na kaka ko na waye duk wanda ya rantsuwa da waɗannan ya yi shirka saboda ya yi rantsuwa da wani Allah ba a rantsuwa sai da Allah ko da sunayensa ko da sifofinsa wannan kenan wala shakka mala yace babu shakka annal qadara lalle qaddara hafahu bil hizbi ta kewaye annabi da kariya ya sa Allah tabaraka ta'ala hana shi abubuwan da ba su dace ba ya kasance annabi yana aikata abubuwan da suka dace fa indama tataharraku nawazi'un nafsi yayin da abubuwan fisge fisge na rai ta moba listitla'i ba'd muta'i duniya domin hango waɗansu abubuwa na jin daɗin rayuwar duniya وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد كما يعند يد ذي وأنت العادو سنة التقاليد غير المحمودة وأن بكدات با تتدخل العناية الربانية saboda haka sai kulawa ta Ubangiji sai ta shigo. Eh, duk lokacin da annabi ya yi yunkuri da wani abu wanda bai dace ba, to sai kulawan Allah ta shigo sai ta hana ki aiwatar da wannan abu. ai dama da haka ake samun matsayi na dattaku da haka ake samun matsayi na mutunci da ainihin daraja yanzu mutumin da ya tashi ya girma ya zamo dattijo bai yi tsiya ba yakan samu natsuwa da kwanciyar hankali da wanda yake dan bariki ne don wani sai ya gama barikancinsa kuma sai ya dawo kwamitin masallaci wani sai ya gama tuwatuwansa aikin gwamnati an gama haɗa kai da shi an yi cuta iri daban-daban yana ritaya kuma sai ka gaishe a masallaci da littafinsa yana ɗaukan karatu tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi ko da yake akwai masu ritaya ne eh wani ya gama tuwatuwansa a kasuwanci wallahi wani ma za ka samu karamin lebura ne amma ba irin cutan da bai yi ba sawa'un kafinta ne mefin ne wane ne kana raina shi ɗan karami amma ya yi cuta iri iri kawai Allah ya sanya shi matsiyaci ne shi yasa bai kuɗi ba kawai kaddara ta bi kansa to duk da kasancewa idan mutum ya gama shirmensa ya gama barikancinsa ya kuma ya dawo kwamitin masallaci ya dawo masallaci yana abin nan to Allah ya sa taubatan nasuha ne eh don wannan haka ake so amma mutumin da bai yi tsiya a can baya ba za ka samu ya fi natsuwa ya fi samun kwanciyar hankali zai ci ba abin da zai sanya shi fargaba tunda wani ma za ka samu a daɗin har kisan kai an yi da hannunsa to yanzu wannan in mutum ya tuna bayan shekaru sun masa yawa ya tuna da an yi kisan kai da hannunsa ko shi ya kake ya zai ji eh saboda kowa ya tuba akwai matsala sai ka kubai lokacin da ya zo aka ba shi kafin nan yana tare da ƙuraikawa da aka kama wani sahabin annabi bayan yakin badar a idonsa aka kama wannan sahabi din aka wahalar da shi ya ce inda za a kashe shi ma sai da aka kira su suna zaune a gefe ya ce amma ni dama ba zan yi masa komai ba wannan sahabi da aka zo ana yankan naman jikinsa shi kuma din ana yankan naman jikinsa wannan sahabi yana gani ba zai iya karewa ba amma daga baya da ya musulunta ya karbi musulunci ana hada-hada da shi in ya tuna sai ya tsuma saboda abin da aka yi a can baya ya ce wanda ake yankan naman jikinsa ana ce ya kafirce da musulunci ya kafirce da muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ce ba zai kafirce ba yana ce sai dai ku kashe ni shi mai gani mai sauraron wanda ake a gabansa bai taba tsammanin daga baya zai musulunta ba suna yakin wannan aidonsa har kuma yana cewa walasu balihi na umtalu muslima ala ayi jambin kana lillahi masra'i wa zalika fi zati lillahi wa in yasha yubarik ala awsali fil yawm masra'i yace ba zai iya karewa ba sai ga kin ya tuna sai ya suma saboda yawan su masa ana tambayar sa yace ai abin da ya faru a wancan lokacin ne ya tuna sai hankalin sa ya tashi to dama haka abubuwa suke in mutum bai komai ba bai da matsala kaga ai ko samartaka wani zaka samu a samartakarsa ba tsiyan da bai yi ba to amma kaga Allah sai kare manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama za mu gani hatta waɗansu ƙananan abubuwan da annabi ya yi yunkuri zai yi Allah tabaraka wa ta'ala ya kare su sai Allah ya kare ki domin kana samu abin fada yanzu wani ya taba satan kaza irin kazan turawan nan kowa ya riga ya sani a ce a ƙauye ne an masa taba kaka kamar yadda ake a da yan banga sun kama shi sun yawo da shi to sai daga baya kuma sai Allah ya kiryar da shi sai ya zama alaran ma ya zama liman yana jan sallah eh mutane wasu sun zo wucewa sai suka ji murya wani ya ce kai amma wannan limamin ina jin muryarsa abin yana bani sha'awa sai dai ya ce ai wane ne kaga ikon Allah fa kenan eh anan angon fa aka kama shi da fatan kaza aka zaga ya da shi angon nan ashe daga baya zai zama Allah ramma to gashi ya zama Allah ramma yana da sallah to kana jin wannan akwai illa a ciki wannan akwai illa a ciki ko kuma a ce gashin na ya yi ciki ma wata eh bayan ya yi ciki ma wata shi kenan daga baya ya tuba sai ya zama liman ko mai wa'azi to kaga in ya hada ido da abokinsa wanda ya san ya yi ciki ma wata suka hada kuli haka zai yi dariya kawai ya ce eh zai sun fita zai ya ce ya na gada muka hada ido kana dariya ce mabiya ce ya kasan abin da ka yi wai shi ne ba yake faɗa wa malamin mai wa a zuwa da yace ka san abin da kai a can baya to kaga saboda ire-iren waɗannan abubuwa Allah ta'ala sai ya kare annabawa da manzanni eh Allah kyauta na تتدخل العناية الرفاهية للهيلولة بينه وبينها إذا كلهم أبنجي تشبه فيتطري tsakanin mummunan abu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa manzon Allah bai yi abin da za a zo a kuke ki daga baya ba bai yi abin kunya ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce ma hamamtu bi shay'in mimma kana ahlul jahiliyyati ya'maluna ghayra marratayn yace ban yi yunkurin aikata wani abu daga cikin abubuwan da mutanen jahiliya suke aikatawa man da sau biyu sai ce sau biyu ya yi yunkuri amma kuma sai wani abu ya faru ma hamamtu bi shay'in ban yi yunkurin wani abu ba mimma kana ahlul jahiliyyati ya'malun wanda mutanen jahiliya suke aikatawa wanda bai dace ba ko bata lokaci ne ghayra marratayn in ba sau biyu ba yace kullu zalika yaqulu Allahu bayni wa bainahu ya ce duka na yi yunkuri zan yi amma Allah ya kare ni ya kange tsakanina da abin thumma ma hamamtu bihi hatta akramani bi risalati sannan ban sake yin yunkurin haka ba har Allah ya karrama ni da ainihin manzanci qultu laylatan yace akwai wani dare mai farin wata sai nace lil gulami alladhi yar'a ma'i al-ganama da yaron da muke kiwon dabbobi tare da shi ya ala makka a saman makka sun da yana yaga da daddare ma suna kiwo abin lokacin da yake akwai farin wata yi ko abin da ya dame su kamar yadda yaran birni a lokacin farin wata su kuma wasa suke yi eh ina kauye ne wani aka matsa masa a lokacin farin watan zai je ya zai je ya itace ya dawo abinsa ba abin da ya dame shi saboda baya da tsoro ko a je a ɗebo ruwa a wani waje mai nisa a bayan gari ko ma a ce za a je a sha zuma ko za a ɗebi zuma yawa na yin haka daren da yake da farin wata amma mutanen birni su matsorata ne yaran birni ba za su iya yin haka ba sai dai su yi ta holewa wasa kawai na holewa ya ce to sai na ce ma abokin kiwo na yau fa ina so zan leka gari ni ma zan je dan wata ya dan yi walwala abinda samari suke yi zan je ni ma dan yi ko hira ko menene don abinda za mu fassara a nan sai dai mu ce kawai hira eh hira da yan mata haka mutum ya dan yi hira ya dan ɗebe kewa alhaji aminu yan mata nawa kai kafin kai a wurin farko ko da yake ba zai samu wani eh usman barin dawo barin dawo ko zaharaddin eh malam zaharaddin an yi baka yi hira hira ba kafin abin nan da baka yi iri eh to ai abin da kusan kowa ne ya abin nan sai bari in faro da kaina ni ma na dan yi hiran hiran nan haka to bari in koma kan liman za a ce mutum ya fito in ce na zai ga ya bar garin gaba daya to malam ma ya rubuta biyu kamar kuma a lokacin da mutum zai je yana hira a lokacin gaskiya wato ba san iskanci ba hadili kaga saurayi yayi lalata da yarinya yana da wahala amma za ta iya ɗauke maka zuciyanka kuma kullum sai an je hirar nan kullum kowane dare malam ya ke faɗa ne eh ranar duk baka je ba sai ka ji kamar wani zazzabi ko rashin lafiya eh amma za ga ko sun zauna kusa da kusa wallahi babu babu lalata karshe ma za a ce ke idan kun gama hiran ki rufe kofa za ku kai ka dai ka zuwa amma babu lalata kawai daga baya kanci ne ya shigo eh sai dai ana samu jefi jefi amma mafi yawa babu wannan lalata a ciki Allah ya kyauta na'am to da annabi yace zai leka birnin makka to yace law aftarta li ganami hatta akula makka yace da zaka duba mini dabbobi na zai shiga garin makka wa asmura biha zan yi hira irin hiran samari din nan wato in dai bakewa mai mafiya yawa da mu hiran yaudara ne a dai bakewa wani kuma Allah ya kaddara za su yi auren sai ka ga an yi auren wani kuma sai bayan an tsufa ta je ta auri wani ta haifi ‘ya'ya ma shi ma ya auri waɗansu an hayayyafa kwaɗan sai wani dalili ya zo sai ga sun sake haduwa ana samun haka amma dai abin da ake nufi irin hirar samarin nan babu gara da dalili sai dai magar ka ji wannan ka ɗauka hujja ne ba yawwa in za ka yi nema ka yi tsakani da Allah saboda na ga masu dariya dariya ba hujja ba ce. Na'am, faƙala aqalu sai abokin kiwon sai ya ce, babu damuwa, ya ce zai rike maka, ai kamar na rike maka ne, kai mata rana za ka rike mu, dama haka ne, tude ne tude ka. Ya ce fakaratu, annabi da kansa ya ce sai na fita, a ta yi zakunto inda awwali dairin mai makka, har sai da na je gida na farko a makka. wato annabi ya dawo cikin gari kenan ya zo cikin gari sai ce fa samitu asfan sai na ji kade kade da wake wake waje yana diri eh ana ta wato shekewa fa kuntu ma haza sai nake tambayar wani me yake faruwa ne fa qalu sai suka ce ursu fulanin bi fulana ai ana bikin angwancin wane ne da wance eh yasa ake bidiri ana hidima dan kare kadan da za a yi da waɗansu wake wake wanda mata za su yi a lokacin biki ba haramta ba ba haramta ba wanda mata suna kiran ruwa a da ban san na yanzu ba a yanzu a kawai yana yi Eh, yana da wahala amma da abin nan sai a sa ruwa a cikin baho ko a cikin kasko sai a samu kwarya sai a kifa in aka kifa sai mata su ringa kida sauran mata suna rawa rawa bai da asali amma wake-wake wannan ba hana su ba inda za su zauna su yi waka wannan ba hana su ba wakan da bai wuce bai ketare iyaka ba shi yasa aka ce da yara ƙanana da mata su yi wannan bidirin ba hana su ba mu mun tashi a ƙauyukan mu mun samu ana haka duk wanda suka kira maza suka zo suna kiɗa to daga baya ne aka shigo da wannan bidiyon amma masu kiɗan mata ne tsofi masu waƙoƙin ma mata ne tsofi to shi ne za ka samu yara 'yan mata suna ɗan rawa domin yan abin yayi yawa ma sai wata gohuwa ta zo ta hana amma ba za ga namiji ba in ka ga katon namiji to wawa ne balle kuma a ce har namiji ya zo yana rawa to su mata an mutu wannan sassauci in dai bikin aure ne an yi sassauci amma kada ya ketare iyaka amma ka za a je a ɗauko yanzu an ɗauko samfin kiɗe-kiɗen da ake yi a wajen dina ko cocktail party ko wani abu makamancin wannan za ka samu kiɗe-kiɗen da arna suke yi a bukukuwansu ne su ne kuma musulmi yanzu suke yi a bukukuwansu to ina za ku ga albarka ai ba zai yi ba tunda ga wanda aka ba ku dama ba ku yi ba a hakan ma lokacin da ake kiɗan ruwa da menene ake kiɗan ruwa ake ɗan wakoki ake biki za ka samu akwai mata masu mutunci su kuma ba sa fitowa to inda suka zo sai dai su zauna a gefe eh tunda lokacin har ana kari amma su dai ba sa tashi su yi kari sai dai su bayar su ce abin nan a bayar kamar matan malamai da iyayen malamai da waɗansu hajiyoyin da aka san su suna da martaba su ba za su yi waka ba amma za su yi kallo me yawa ma su dan ba da kyautan wani abu to ka gani a lokacin abubuwa suna da tsafta shine afan to ya ji kane kada ya ji diri shi ne ce wannan fa ka ce ai bikin wane ne da wance ya ce fasalatu akmaru ya ce kawai sai na garzaya wajen to dama tun da ya shigo cikin gari zai yi hira dama shi yana neman dalili ne kaza na aiko shi annabci da manzanci shi ne sai ya je wajen ya zauna yana kallo yana sauraro yana ji musamman kana bako sai dai ka zaya kana kallo don ka shiga ciki ma ba za a kyale ka ba a daɗin tunda mafiya yawa waɗanda suke yi an san kowa ya ce na zauna ina sauraro waɗannan kiɗe-kiɗe da waƙoƙin ba da raba Allahu ala uzuni faninku ya ce kawai sai Allah ta'ala ya daki wato ya daki kunne na kenan haka za mu fassara sai na yi bacci saboda me saboda bacci yana kunne in ka yi magana wa mutum ya ji to bai yi bacci ba amma in bai ji ba to ya riga ya yi bacci amma duk wanda za a masa magana ya tashi to baccinsa ba ya da nisa sai ya rinka ya hankali saboda in baka samu bacci mai nauyi ba akwai matsala akwai matsala yasa in ka ji balarabe ya ce fada raba uzuni bi kaza wato an buga kunnensa da kaza bacci ke yace bacci sai ya kwace ni fa ma ai kaza ni illa harukan yace aka gama bijiri bayan an gama aka wabe aka bani ne kare tunda ni ba ko ne ba abinda ya tada ne sai zafin rana sai da hanzu yayi eh ai dama waɗansu in aka zo aka ce a ƙauye tsakanin gida da gida ko ɗan gidaje na zana za su gama abin nan nasu ai ba za su ce kowa ya kama hanya ya tafi wani ma wajen zai kwana sau nawa ake kwana a waje amma yanzu ana kwana a waje ba zai yi ba ko a ƙauye ne amma lokacin zafi a ƙauye sai ga mutane sun kwana a waje ba abin da ya dame su gida na bude ɗaki yana bude amma yanzu mutanen ƙauye sai a tattari mutum a ce sai an kawo miliyan biyar ko miliyan goma ya sai da gonakansa ya sayar da yan dabbobinsa ya yi kaza da kaza in an yi sa'a an karbi kudin a sakokin ba yi sa'a ba a karbi kudin a kake Allah ya sauwake wace da rana ta buge ni sai na farka fawautu ila sahibi sai na koma wajen abokin kiwo na fasa alami sai tambaye ni ita yaya haka wato abin yayi daɗi ne ka kwana har gari ya waye eh fa akbartu sai na bashi labari taryan taryan yake a yace kai yace kai kan na je kai baccin ka kai kirme kawai kai to kun ga nan bai tausaya masa wato abin da yaje ya samu ya more abin ba yace sun na kultu lailatan ukra sannan a wani dare daban na sake fadin misla zalim kwatan kwatin wannan nace masa zan leka cikin gari sai ni ma zan halarci inda ake dan watayawa wa da kaltu bi makka yace na shiga makka wa da kaltu bi makka ina masu koyon larabci wa da kaltu makka ta aw wa da kaltu bi makka sai wal fi'lu dakhala لماذا جاءت مكة هنا بحرف جر بالباء من دخل يدخل دخولا ماذا ina wanda suke karanta arabic ne a college of education ko a university eh ga wani eh to fa dakaltu bi makka aw wa dakaltu bi makka sai na shiga makka da zai ce wa da khalqu makka da sai na shiga makka saboda dakala yakulu dukulan abinda suka ce dakala wal fi'lu dakala fi'lun lazimu yata'adda bi harfi jar fi'li lazimi ne dakala addara su ba su ba su cika son a faɗi haka ba sai dai a ce dakala bidar mu kuma a hausa in za ka fassara dakala dara saboda mutane sun riga sun saba ya shiga gida amma su da larabci sai dai ka ce ya shiga da gida kaga ya shiga da gida so sai ka ƙara daɗe mu kuma a hausar ka ƙara da ya zama wani iri to yadda ya zama wani irin ko a larabci shine daidai mu kuma a hausa shine daidai da zai zama wa dakaltu makkata sai na shiga makka to in ka zo lirabi misali ka ce da kala al'imamu makka liman ya shiga makka ya kala fil madin mabnin alal fathi wal imamu fa'ilun marfu'un bi damati zahira makkata maqulun bihi idakala la saboda fi'li lazimi ne sai dai ka ce makka ka ce zarfu makanin mansubu ina fatan gani ko zan wani lokaci mukan nan yi razai hakan nan na wa dakaltu bi makka fa tabani mithlu awwal layla yace da na shiga makka abin da ya faru a wancan dare shine ya sake faruwa gare ni yace ne ban yi kallon ba annabi ya ce ban yi kallon ba har gari ya waye ya ce sun mama hamamtu bi su'e ya ce tun daga lokacin sai na gane Allah ya riga ya hana ni waɗannan abubuwa ne to daga ranar kuma ban sake in kuri zan aikata irin wannan ba akwai abin da ake cewa makaruhai makaruhai manyan mutane suna nisantar waɗannan abubuwa misali yanzu idan na zo na fito daga gidana ina son zan je bakin hanya sai na hadu da wani bawan Allah ko mai sai da rake sai ce a kar maka Allah ina za ka je na sai bakin hanya zan je sai ce a to da Allah ga wannan raken mana mai yiwa ya bani guda biyu ya bani guda biyu ga ki an fere rake fari tol ga ruwan nan kawai wani na kanaka haka yi kuma yana tafiya da ƙafa da wani ya zo sai na ce masa ga guda ɗaya ni zai rike guda ɗaya sai na fara shan rake na zuwa bakin hanya ina shan rake na ina wucewa na haka ramaka Allahu barka da fitowa ina yawwa wannan na ce sannu mahala yana yawwa eh ina ta shan rake na har zuwa bakin hanya kaga wannan hanyar main hanya ce babban hanya ce me yiwa na je na tsaya a bakin hanya ko na zauna ina ta shan rake na a gefe abinda na yi haramun ne? Eh? To, amma abinda na yi ya kamata in yi, ya dace, me yasa bai dace ba? Eh, to, sai ka kawo aya ko hadisi. Eh, ai duk wanda yake ba ma malam ba, ba abin nan ba, ba liman ba kaga duk wanda yake dattijo ne ba zai abin nan ba eh doni mai yiwa almajiri ne mai karantarwa ko ya ce to shugaban kwamitin masallaci alhaji mahadi yana tafiya yana kyan rake me je bakin hanya ya zauna yana kyan rake eh ana ya alhaji ya ji wani bai ji wani ba eh saboda tsaba ai ka ga wani zai zo ya ce a da ce alhaji mahadi zai ce lafiya kuwa sai zai ta tunanin haka lafiya me ya kawo me ya faru to waɗannan abubuwa ba haramun ba ne amma kuma za ka samu masu mutunci dattawa bai dace da su ba to ire-iren abubuwan da ba su dace da dattawa ba shine aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda yanzu idan aka zo aka ce ana biki ana biki yara kanana maza da mata da mata suka zo suna dan kada kadan su suna wake waken su sai ma da alika za mu sai zo ya tsaya yana kallo eh don aka jima kadan zai kama kwari ya ji dumin jikinsa ya tashi eh sai zo ya tsaya yana ta kallo ana wani abu na yana ce kai kai da gaske mana kai ba ka waka sosai ya kamata ya haka a bai kamata ba ya kamata in ka tsaya ba kai kallo bai wuce minti da minti biyu ba sai ka ce to da Allah kar ku zurfafa sai ka wuce abinka kamar yadda ayan Qur'ani ta ambata to saboda haka wani hadisi ya karantar da mu kamar yadda manzo Allah ya ambata da kansa tun kafin a aiko shi annabi manzo Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi daga ire-iren waɗannan abubuwan da ba ku dace ba. Warawar Bukhari, Imam Bukhari ya ruwaito an Jabir bin Abdullah, hadisi daga Jabir ɗan Abdullah radiyallahu anhuma qala lamma buniyat al-Kaaba lokacin da ake gina ɗakin Kaaba ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعباس من ذا الله ده كده عباس بفن فينقلان الحجارة سنة أقول دواكو سبو ده سوين دوناني annabi da baffansa sa'o'in juna ne ana samun haka za ka samu akwai baffanka ko kawunka kama girme shi ka girme shi musamman irin auren da ba na yanzu ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da Abbas bin Abdul Muttalib sa'o'in juna ne lokacin da ake aikin ginin ɗakin Kaaba su suna ba da contribution ɗinsu a kabilan ƙuraishawa sai ya kasance tare suke ɗauko duwatsu suna ɗauko duwatsu suna kawowa ana gini waƙala abbasu yin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai abbasu ya ce ma annabi ja'al izaraka ya ce ka sanya kwarjallanka na raka ba ta bisa kafananka bisa wuyanka ya ke ka minar hijara wanda zai tsare ka daga duwatsu domin saboda malamai sun ce a lokacin babu tufafi da yawa manzo Allah ma baya da full tufa da izarun da rida a'a annabi yana sanye da izar ne kawai shine kwarjalle babu mayafi to kai tunanin mutumin da ya daura zani babu mayafi saboda babu tufa yawa ya ce to tun da muna ɗaukowa a kafala ka yi abin nan ka ɗora a wuyanka in ka ɗora kwarjallanka a wuyanka zai taimaka maka su kuma zanin daman da suke ɗaurawa baya kaiwa idon kafa tunda bai da yawa to amma in ya ɗaga shi ya saka a wuyansa to ƙasa kuma abu kaɗan zai yi al'aurarsa za ta bayyana amma ka ga mu yanzu ga riga ga wando ga babban riga ran da ma aka yi abun nan ga a baya a lauko rawani a yafa a wuya a lauko wani rawani a naɗa idan ma kaftani ne mutum ya sa dogon riga da bai zai ka samu akwai singlet singlet din ma ba mai arha ba wanda in ka yi gumi yana ɗaukewa cotton one 100 cotton ko kuma a wancan lokaci ma ba su da tufafi da yawa to amma abin da ake so a fala mana shine wani abu ne ya faru da ya ba da shawari ma annabi tunda suna aiki tare abokin aikinsa ne duk da kasancewa babbansa ne sai annabi ya yarda bayan ya ɗora kuma sai ya goce sai ya faɗi al'aurarsa sai ta bayyana duk da kasancewa mun sani mutanen da da suke zaune ko suke tare suke rayuwa za ka samu aboki da aboki kowa ya san al'auran kowa ba ba abin da ya damu abin nan eh wani ma za ka ganki idan ma zai je ya kashi sai ya jawo abokinsa ya du ya tube fatsin dire yana kashi suna tashi da ba haka bane to balle kuma a ce fitsari wani ma wanka ne zai yi abokinsa yana zaune suna wanka amma da yake al'adu ne irin na da za ka samu kuma su ba san ma yadda ake liwadi ba ba sa wannan kawai an take haka an saba to amma da yake shi babban mutum ne zai zama annabi manzo bayyanan al'auran sannan matsala ne shi yasa da ya faɗi tun da kwarjallan bai gama rufe shi gaba ɗaya ba al'auransa ta bayyana idonsa ya kalli sama aka ce shine aka ce masa ake ce masa to in ka tashi ka daura da kyau ka tashi barin al'auran ka wani ya gani ko abokin ka ne da kuke tare ko sa'an ka ne wanda ka tashi tare ka kiyaye yasa ka'idar musulunci ba daidai ba komai alakan abokantaka babu yadda za a yi a ce wannan ya ga al'auran wannan wannan ya ga al'auran wannan amma akwai wani dattijo yana bani labari yana ba ni labari ko da yake yanzu ya bar duniya ya ce tsakaninsa da shi da wani tsakaninsa da wani abokin nasa yana nan da ransa amma ya kai shekara casa'in a duniya ya ce auren wance da ya nema uwar gidansa ya ce tare muka nemi auren na rakaki aka nemi auren kuma aka yi masa auren ya ce saboda shakuwan da muka yi yana saduwa da iyalinsa ma yana da ina wajen eh amma wani abin mamaki saboda tada-tadan abin da nake fahimta idan da wannan din za a bar shi da matan wancan ko kwana nawa za su yi ba zai ba zai kusance ta ba kuma za su kwana daki daya yasa ba dukan abubuwan jahiliya ke kucewa ba to a yanzu zai yi ko ni yanzu ka bani ajiyar matanka kwana ɗaya kwana biyu a ɗaki guda eh ai yana da wahala yana da wahala to wannan na kawo mana bayanin yadda ake sakewa ne a da yawwa babu wani wanda zai zai zo yana ya yi illa ma wani ko ya yi masa barna ko ya lalata masa duniya babu idan matarka ce ko ‘yan matanka ce ‘yan matanka ce matarka ce matarka ce abokinka ba zai ba zai haure ba sannan kuma yadda ka san al'auransa haka shi ma ya san al'auranka duk ba mai rufe ma wani tare kuka tashi to amma duk da haka musulunci bai yarda da wannan ba mutum ya wuce munzali to ya ringa rufe al'aurarsa sada ya bari sai ga iyalansa kawai aw ma malakat aymanuhum ko abinda daman su ta mallaka to maza Allah ya fadi al'auransa ta bayyana haka ce karka sake yasa da ya tashi ya daura kwarjallansa tun daga wannan rana ba sake ganin al'auran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba na'am yace ijal izaraka ala raqabatika ka sanya kwarjallanka a wuyanka yake ka min al-hijara wanda zai tsare ka daga kura fakarra ila al-ardi annabi sai ya fadi وطمحت عيناه الى السماء idan sai suka duru zuwa ga sama thumma afaka sannan ya farfado wanda ya gada ya suma ma kenan fa qala izari izari yace kwarjalle ne yana farkawa sai ga yana wangale yace izari izari zamina zamina fa shudda alaihi izaru wa fa shadda alaihi izara ya daura zanin sa ko aka daura masa وفي رواية فما رؤيت له عورة بعد ذلك وأخفاك جنين الأورة تبباين ون saboda haka kun ga wannan ma ɗaya ne daga cikin abubuwa na jahiliya waɗanda yake ba su dace ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin kare shi to amma yanzu ni na rasa menene yake damin mutanen mu ko na kauye ne ko na menene kana tafiya kan hanya kana tafiya a mota in ka je wajen irin kasuwannin nan ko menene sai ga wani ya shiga jeji ya duguna yana kaki ko yana fitsari ya kallo bakin hanya eh ya kallo bakin hanya gaba daya ko jiya da muka taso tun daga yola duk kasuwannin da muka bi garuruwan da suke da kasuwanni a kan hanya tun daga yola har azare sai kaga mutane a bakin hanya suna bawalinsu ko suna ba hayansu ba abin da ya dace su wanda kuma ba daidai ba ne wani ma za ka sa mutane suna ta wucewa to irin wannan kauyanci ne jahiliya ne musulunci bai yarda da wannan ba in kai kana da mutuncinka ba za ka yi haka ba dole ka nemi wani waje inda za ka saye saboda duk wanda ya bari aka ga al'auransa Allah ta'ala ya tsine masa sai ka ga hatsari ne na'am وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم lalle annabi ya kasance yamtadu fi qaume ya bambanta a cikin mutanensa bi khilalin azaba wa akhlaqin fadila wa shama'il karima fa kana afdal qaumihi muru'a wa ahsanahum khuluqa wa afdahum jiwara wa a'zamahum hilma wa athaqahum hadisa wa alyanahum arika wa aqfahum nafsa wa akramahum khaira wa abarrahum amala wa awqahum ahada wa amanahum amana hatta sammahu qaumuhu al-amin eh haka yake son masu hudu ba su rinka yi ba kame kame ba wannan yana daga cikin abin da ake kira sa tsaja kwarai da gaske masu hudu ban juma'a abin da ya kamata a rinka yi kuma in ka zo kana karatu banda yi ina banda tuttube kana yi kana kana abin nan ka koma baya shi yasa kafin ka zo sai kai ta maimaitawa yau da gobe in kana yi zaka saba balle ma abin da ka rubuta da hannunka don idan copy and paste ne na lura duk abin da ka yi copy and paste sai ka karanta shi ka gyara in ba haka ba zai baka wahala amma wanda ka rubuta da hannu yanzu a ce ka rubuta hudu ba da hannu ko baka maimaita ba in ka zo kana karantawa za ka iya saboda kai ka rubuta da kanka kuma Allah ma haka ne duk wanda ya rubuta Qur'ani da hannunsa ya haddace haddarsa ta fi zama akan mutumin da shi bai rubuta ba yasa wani lokaci yake takurawa bayan ka haddace sai a bada littafi a ce sai ka kofi Qur'ani amma kun san yara in suka je sai su bada wanda yake da saurin rubutu akwai dan lalaci eh wani sai ya ce to Allah a taya ki wani har kuɗi yake bayarwa a rubuta masa yasa za ka samu wanda suka rubuta a allo a ce ka rubuta allo ka maimaita ga shi kana gani to za ka samu kuskuren yana da wahala in ya mai da hankali kafin ka biya ya tuntube yana da wahala to irin wannan shi ne ake kira sa tsarin balaga yana daga cikin abin da huluba take so ai kwatankwacin huluban ne amma ya kawo mana anan ne don ya taimaka mana wajen fitar da halayen annabi a fili wanda ko ba ka jin fassarar larabci in ka ji kalmomin za ka ji abin ya baka shawa ya ce wa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kasance ya tabu fi qaumi ya bambanta a cikin mutanensa da khilalin azaba da halaye masu daɗi wa akhlaqin fadila da nabi'u masu daraja wa shama'ila karima da ainihin wato halaye masu karinci fa kana afdala qaumihim muru'a annabi ya fi mutanensa mutunci wa ahsanahum khuluqa kuma ya fi su kyawawan ɗabi'u wa azzahum juwara kuma ya fi su girmama zamantakewa da makwabtaka wa azamahum hilma ya fi su girman hakuri wa asdaqahum hadisa ya fi su gaskiyar magana wa alyanahum arika kuma ya fi su lausassan gefe na zamantakewa wa afahum nafsa kuma ya fi su kamen zuciya wa akramahum khaira kuma ya fi su karimci wajen alheri wa abarrahum amala kuma ya fi su biyayya wajen aiki wa aufahum ahada kuma ya fi su cika alkawari wa amanahum amana kuma ya fi su kiyaye amana hatta sammahu qaumuhu al-amin har mutanen sa suka kira shi al-amin yawa to kaji alaji aminu eh sai kuma malam aminu na yake me yawa sai ka samu wani amin din eh lima jama'a fihi min al-ahwal as-salihah saboda abinda annabi ya tattaro na halaye ƙwararru wal khisalil mardiya da ɗabi'u yardaddu wa kana kama qalat ummul mu'minin khadija radiyallahu anha annabi ya kasance kamar yadda uwar mu'minai na khadija ta faɗa a lokacin da ya je kogon hira za mu samu nan gaba kanan da ya dawo sai ya dawo kamar a rikice lokacin da annabci ya fara ɗauka masa saboda mala'ikan ya ba ki wahala abinda bai taba gani ba har yace mata ni fa ina jin tsoro kar fa wani aljani ne ya zo zai lalata min al'amari tunda an san aljanu suna shiga cikin mutane su haukata su ta ce ina ba zai taba yiwuwa ba ina ta ce kalla ta ce ba zai taba yiwuwa ba Allah ya maka wannan saboda ne saboda annabi yahmilu kalla yana daukan nauyi akwai nauyin da ya dace amma mafi yawa mutanen yanzu zai ga mutum zai ko ya gwada maka nauyin abu daga nan baya da gaskiya tsakani da Allah mutumin da ya zo yana ce maka babu ya ce baya da ɗankin kasan da zai ci a gidansa sai kuma ya rike irin wannan waya wannan waya naira nawa ne ɗari biyu da hamsin ko ɗari misali eh oke kai abin nan ai ya sani amma dai na yanko ne haka dari biyu da hamsin ko dari uku misali kuma ya zo ya ce maka ko mudu shinkafa guda biyu ba da kuma yana rike da irin wannan wa a ka taimake ki ai ba zai yi ba eh gaskiya to mafi yawan haka mutane suke mutum ya zo da mota sai ya ce maka ba da kuɗin mai to dole ne ka fito da motan aka haife ka ne ai ba da mota aka haife ka ba dole ne sai ka hau mota wai shi baya son kaskanci to tunda baka son kaskanci a to ka nemi kudin mai din mana ko ka sai da motan ka koma na fe idan da zaka je na fe din ka dauke ka ai shi ma ana ruwa ba zai dake ka ba sai dai ana mummunan guguwa to nan ne ba za ka ji daɗi ba don haka ga hamilul kalla annabi yana ɗaukar nauyi wa yaktubul ma'duma yana ainihin tufatar da wanda baya da shi ko yana masa dawainiya wa yaqrib dayfa yana girmama bako ya bashi abinci wa yu'inu ala nawa'ibil haqqi kuma yana taimako bisa abubuwan da suke faruwa na ainihin gaskiya na zamani to abin da yazo wajen gudumawa zai dauka ya bayar saboda haka kun ga nana Khadija ta sifunta mana annabi da waɗannan sifofi nana Aisha kuma da aka tambaye ta dabi'un annabi to tace me kana sulutuhu alquran eh tace ba karanta qur'ani ne ai da bai unta alqur'ani ne kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya ce wa innaka la'ala qulukin mazid al ahadul makki to ga zamanin zaman makka amma bayan annabci hayatun nubuwa war risalati wa da'wa rayuwar annabi na annabci da manzanci da kira zuwa ga Allah ya ya kasance annubuwatu wa da'awa al-ahd al-makki تنقسم حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كرفه الله بالنبوة والرسالة إلى أحدين إيه. rayuwar annabi ta kasu gida biyu bayan Allah ya ba shi annabci da manzanci gida biyu bangarori guda biyu yanzu mun yi ƙablar nubuwa to za mu yi ba'adan nubuwa yamtazu ahaduhuma anil akhar ɗaya ya bambanta da ɗayan tamamal imtiya haƙiƙanin bambanta wa huma na farko al-ahadul makki akwai zaman makka talata ashara sana takriban kusan shekaru sha uku annabi yayi kun ga kenan ba za mu yi lissafi da shekarun da ya yi kafin annabci ba guda arba'in already mu riga mun yi bayani su ne muka kammala bayanin su a wannan shafi na nawa shafi na sittin da hudu ina jin kadai da sha biyu duk sauran ana bayanin rayuwar annabi ne kafin annabci da manzaci da nasa da na larabawa gaba daya na biyu al'ahadul madani zaman madina akara sanawa kamila shekara goma cikakku in ka hada shekaru 23 ke to mai tamilu kullum min al-ahdayn ala iddati marahil kuma kowane zamani yana kunshe da bangarori daban-daban da kulli marhala minha kowace marhala daga ciki tamta biha an bayriha tana bambanta da ɗaya tunda na makka ma sai an kafa akwai kira zuwa ga musulunci a boye akwai kira zuwa ga musulunci a bayyane akwai fitowa fili akwai ƙauran annabi kafin ya yi ƙaura mai ya faru akwai muhimman abubuwa ya faru zalika jaliyan hakan zai bayyana a fili ba da nazari daƙi bayan mun yi nazari mai zurfi da zorofi ga yanayi daban-daban allati marra biha da'watu khilal al-ahdain yadda da'awan annabi na musulunci wato da'awan musulunci ta kasance a waɗannan zamunna guda biyu مكة دا مدينة ويمكن تقسيم الأهد المكي إلى ثلاث مراحل زمن النبي أمكة باين النفسي دا منزل كلامه يقضى كده أولا مرحلة الدعوة السرية ثلاث سنوات zamani na kira zuwa ga musulunci a ɓoye ba a yi sa a fito fili ba sai da aka shekara uku ana yi ثانيا نبي مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة زمن بين دعوة مسلم في أبن مكة من بداية, من بداية السنة الرابعة daga farkon shekara ta hudu minan nubuwa da annabi ila hijratihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila al-madina har zuwa hijran annabi zuwa birnin madina shekaru nawa kenan shekaru goma shekaru goma sai marhalatu da'awa kharija makka wa khushuha fihim da kuma zango na da'awa zuwa ga musulunci a wajen makka da yadda musulunci ya watsu a cikin su min awakhir sana al-akhira min an-nubuwwa daga shekara ta goma da annabci eh kun ga kenan sauran shekara uku ko shekara biyu da wani abu annabi ya hijira wa kai shamilat al-ahdu al-mudani ko al-madani wato zamanin makka ko zamanin madina ta hada hada zamanin madina wa mutaddat ila akhir hayatihi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma marahil al-ahd al-madani amma kun ga zamanin zamantakewan annabi a madina fa sayji'u tafsiluha fi mawdi'ihi kuma idan mun je za a yi mana bayani kuma ka duka kike fi zilalin nubuwati wa risala annabci da manzanci a inuwan annabci da manzanci fi zali hira za mu fara da kogon hira duk da kasancewa annabi yana zuwa kogon hira kafin annabci ne eh kafin annabci ne annabi sai ya ji ya kamata ya rinda zuwa kogon hira saboda hayaniyar mutane ta yi yawa kuma bincike ya nuna akwai malaman da suka yi bayanin cewa Abdul Muttalib wane ne Abdul Muttalib kakan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma annabi ya zauna a hannunsa aka ce shi ya fara zama a kogon Hira a shi kenan annabi wa shi girgiro ba idan wata ramalana ta zo sai ya bar mutane koma kogon hira shi yana kogon hira yana nazari ya kauce ma waɗansu abubuwa sannan kuma a gida ya bari a cikin watan ramadana ya ce a ringa ciyar da mutane a ringa ciyar da mutane baya nan amma kullum sai an ba su abinci yasa kun ga ciyar wannan fa yana da muhimmanci a yanzu kuma yanzu duk wani magidanci hanyar sadaka mafi sauki ciyarwan ya fi masa sauki gaskiya tun da zaman ko baka da shi yana dole ka kawo gidanka to in kai bakuwa kar ka bata rai kai ta diri in kai bako kar ka bata rai kai ta diri kai ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake ka in kun yi bakon malami ya zo zai kwana biyu ka aiko masa na musamman ko baki ka ce sai ba ga ba wa yuqrib daifa shine kira shi kira dai abincin da ake bada bako da bambanci da wanda idan da dan gari ne yanzu ka gani imam masallacin nan zaka iya dan kirya wani abu haka ko da dambu ne da ganye da yawa da dan karago haka wanda idan ya ci zai sha ruwa sai ka gayyace shi amma malami mai karatu fa gaga sai ka bambanta to shi yasa in dai har mutum ya samu dama ciyar wannan yana da muhimmanci ko da a gidanka za a abincin gabba wanda yake lami ne babu nama a ciki akwai mutumin da aka baki wannan abincin zai ta maka addu'a ce Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri to ayi haka kun ga kenan ashe zama a kogon hira manzo Allah kamar shi ma gado yayi tun da kakansa yayi amma Allah bai kaddara kakansa zai zama annabi ba da shi ne fara zama a kogon hira idan ya je ya dan yi kwanaki sai ya dawo in ya je ya dan yi kwanaki sai ya dawo har zuwa lokacin da mala'ika ya zo ya same shi kwatsam babu tsammani shi ne darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته